uku ga watan sha ɗaya Nuwamba miladiyar annabi Isa alaihi salam dubu biyu da goma sha bakwai inda a ɗaya ce daga cikin ranaku da ake zama don gabatar da karatu a wannan babban masallacin juma'a na alhaji marigayi alhaji sunusi ɗan tata domin gabatar da ɗaya daga cikin jerin karatukan da ake gabatar da su a duk ƙarshen wata wato lakcocin ƙarshen wata kamar yadda aka sani wannan program wannan lakca da ake gabatarwa an fara ta kamar shekara biyu zuwa yanzu ko ƙasa da shekara biyu kaɗan wanda a yanzu zuwa yanzu ba a gaza samun zama goma sha shida ko sha bakwai daga farawa zuwa yanzu ba wanda kuma alhamdulillahi ba ƙaramin natija aka samu a cikin waɗannan majalisai da waɗannan karatuttuka wanda ɗaya ne daga cikin karatuttukan da ake gabatarwa a wannan masallaci cikin nau'o'in karatukan da ake gabatarwa shi ma wannan wani sabon nau'i ne wato wani nau'i ne wanda ake gabatar da shi kamar yadda aka sani dai dukkan juma'a ƙarshen wata wannan program da za a yi yau ya kamata a yi shi juma'an da ta wuce a ka'ida saboda ana yin juma'a ƙarshen kowane wata ne to amma da yake juma'a sai ta zo ya daidai da zikirin juma'a na gidan sarkin Kano da kuma dai wasu taruka ma washe gari da asabar da lahadi duka a Kano wanda ya hana a gabatar sai yau ne Allah ya rubuta sarki ya nufa yau uku ga wata cewa za a zauna domin gabatar da wannan jerin karatuka. Sheikh Muhammad Mansur makarantar Gusau daga zawiya ba ba ko bane a idanun dukkan wanda yake halarci a nan malami ne wanda a baya kamar shekara biyu da ya wuce ya halarci garin abuja inda ya yi kamar tsawon wata ɗaya yana gabatar mana da karatun sahihul bukhari da karatun mawqai malikin wanda ake gabatarwa a babban masallaci wato national mosque a wato karatun da shi professor ibrahim ahmad makari ke gabatarwa to ya yi an yi wani lokacin da shi ya ja shi ya rike karatun tsawon wata ɗaya sati hudu a jere yana gabatar da waɗannan karatukan daga baya Allah ɗaukakin sarki ya turo musu mataimaka aka ci gaba da yi dai haka to an san shi ta nan kuma kamar yadda alkhalifa shek muhammad turu ya faɗi cewa babban malamin hadisi malamin fiqhu malamin gyaran zuciya wato malamin ɗaya daga cikin ulama utafkiyatin nafsi da muke alfahari da su a yanzu wanda kuma duk wanda yake kallon sabuwar tashan alminhaj wadda aka bude ta kamar wata bakwai zuwa yanzu yana ganin Sheikh Muhammad Mansur makaranta kullum yana gabatar da karatun Sahihul Bukhari babu ran da ba a sa karatun shi a alminhaj a gidan talabijin na alminhaj a karatun shi na Sahihul Bukhari wanda yake gabatarwa tare da karatun ashifa bi ta'rifin huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da ka dai ba bakon malami ne wanda sai an yi ta bayani akan shi kafin wani ya gano shi kusan mafi yawan wanda suke fuskantar mu anan sun san shi wanda ba san shi ba mu kuma in wanda yake kallon kamar yadda na faɗi tashin talabishin ya sha ganin fuskan shi wanda kuma suke harkan samun karatuka ta hanyar intanet wato whatsapp da sauransu suna samun karatukan shi yau da kullum to wanda shine bakon mu a wannan rana da zai gabatar mana da lakta wato muhadara mai taken lokaci da kuma wato muhimmancin lokaci ko alwaktu kasaif da sayyidina ali radiyallahu anhu wa kana wajha kan fadi a cewa mutum ya da lokacinsa saboda lokaci yana wucewa ne kuma shi kamar takobi yake to muhimmancin lokacin da mutum yake da shi a rayuwansa da kuma yadda ya kamata musulmi ya amfana da lokacinsa wannan shine karatun da za a gabatar mana a wannan rana a insha Allahu da fatan Allah maɗaukakin sarki ya amfane mu da abin da za mu ji kuma muna ƙara gode wa waɗanda suke shirya mana wannan karatu na wata-wata da ƙara musu addu'an alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara karfafansu a cikin dukkan abin da suke yi na gudanar da wannan karatu Allah maɗaukakin sarki ya sa ko muna nan ko ba ma nan za a ci gaba da yi kuma Allah ta'ala ya sa abin ya ɗore da fatan kuma Allah ta'ala ya sa abin ya amfanar. yanzu kafin da miƙa wa malam za a yi abubuwa guda biyu na farko za a bude da addu'a a saidi malam ibrahim khalifa kamar yadda aka saba zai bude mana da addu'a sannan akwai Hausa zai buɗe mana da ayoyin Alƙur'ani sannan kuma sai in ba shi shekhi ya shiga fi samimil mawdu insha Allah. Ah, wani bayan.
fata gaba daya a ce ku sai da ɗan jakun da ilafi da salatul fati alfa ya tashi lafiya a kowa kuma gidansa lafiya fatiha kafa daya ayatul kursi laqad ja'akum da li'ila fi da salatul fatihi kafa daidai amin amin amin amin amin amin amin alhamdulillah malam mas'ud musa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ليهكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويهذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم
ما شاء الله آه. yanzu kai tsaye zan mika wa shi Sheikh Mansur Muhammad Sheikh Muhammad Mansur domin gabatar da wannan maudu'i wanda Sheikh Mansur a ba wannan ne zaman shi na farko a wannan makaranta ta wannan muhadaran wata-wata don gabatar da wannan program ba wannan shine karo na biyu da ya zo a kamar yadda aka sani akwai tsarin malaman da an maimaita su kamar malam dr a wato limamin masallacin shehu radiyallahu anhu dr habibu sani an maimaita shi kamar sau biyu kamar dr professor ibrahim makari an maimaita shi kamar sau biyu ko sau uku ma to shi ma Sheikh Muhammad Mansur makaranta wannan shine karo na biyu da ya zauna don sake gabatar mana da karatu a wannan kamar sai diba Sheikh Maulana Sheikh Tahir Usman radiyallahu an shi ma an maimaita shi to duka wannan yana nuna irin kishirwan da ake da shi na irin wa'annan zaratan malamai da kuma kishirwan da abin da suke dauke da shi da ake bukata wanda abu ne wanda inda zai samu kullun kullun ake da bukatan shi to amma tunda ba zai samu kullun kullun ba duk wata din ma a in an samu yadda ake so to fa lillahi alhamd zan miƙa wa sheik domin ya shiga fi samimin mawdu insha Allah maulana fa tafaddal mashkuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شوى قبني ما سجرما شو قبا من جرما فضيلة الشيخ الإمام الشيخ محمد شورو سلالة الخير والبركة dan maulanmu shehu ahmad tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu tsatsun annabta manyan shekhanai manyan malamai yan uwana almajirai ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna jaddada godiya ga allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ba mu aron rayuwa da lokaci muka samu halartar wannan munasaba mai albarka a wannan muhalli mai albarka shine a babban masallacin juma'a na alhaji sunusi dan tata memorial mosque abuja muna gode ma allah tabaraka wa ta'ala akan ni'imomin da ya mana waɗanda ba su da iyaka Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ni'imomin da da za mu zauna ba ma komai sai lissafin su ba za mu iya kididdige su ba haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku zauna ba ku da aiki sai lissafin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muku ba za ku iya lissafe su ba da haka muke gode ma Allah tabaraka wa ta'ala akan ni'imomin da ya mana kan na shiga a cikin abin da ya haɗa mu wannan yammaci a mai gabatarwa ya yi gabatarwa wadda take ta yi nauyi kwarai da gaske kamar yadda na sha cewa a ni ba wani bane illa almajiri ne daga cikin yan uwa almajirai wannan shine hakikanin zance alhamdulillahi wannan kokari da waɗannan shugabanni suke yi domin su haɗa gabas da yamma kudu da arewa iya fahimta ta abinda su fadilatu sheikh al'allama farfeso a sheikh ibrahim ahmad makari da sauran shugabanni wannan kokari da suke yi su haɗa gabas da yamma kudu da arewa suna yi ne don a ƙare a ƙara sabar da zumunta da danƙon zumunci na musulunci wannan shine kawai amma duk abin da za a ɗan zo a faɗi abinda ake ta ji ne kullun anan abinda ake ta faɗa ne kullun anan kuma waɗanda za su faɗa har babu ma lokaci amma tare da haka sai a ce an zakalo daga wuri kaza daga wuri kaza daga wuri kaza ni ya fahimta ta musamman irin mu ya fahimta ta ana son a ƙara ƙulla zumunta ta addinin musulunci shine dalilin wannan kuma shine sirrin wannan Allah saka ma fadilatu sheikh al-ustadh doktor Sheikh Ibrahim Makari Allah saka masa da alkhairi kuma Allah ya ƙara kare mana shi zahiran wa baɗina alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wajibi ne mu gode ma Allah akan ni'imomin da ya mana waɗanda ba su da iyaka ni'imomin da ya mana akwai abin da malamai ke ce ma ni'imomin da suke usul wasu kuma sunan su furo ma'ana asulla ne wasu kuma rassa ne daga cikin usul na ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana bayan samu sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda shine tushen kowace ni'ima shine tushen kowace rahma babu kamar imani Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu imani wannan ba da imani yana daga cikin usul na ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya mana yana daga cikin asulla na ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala shine lafiya Allah ya baka lafiya ya baka ni'ima wadda take babba yana daga cikin asulla na ni'imar da Allah tabaraka wata'ala ya ba mu shine ni'imar lokaci wannan abin da ya haɗa mu a yau a wannan yammaci mai albarka domin mu tattauna akan wannan maudu'i wanda yake mai tsada mai muhimmanci ma'anan tsadarsa yana son ya karantar da mu ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana ko ya tunatar da mu ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana domin mu jinjina ta idan muka jinjina ta mu ba da haƙƙinta ita nima Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda Allah ya wa nima ya zantar kamar mun taru nan ne domin mu tunatar da kanmu akan ni'imar lokaci da Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu domin mu gode ma wannan nima sannan kuma mu gaya za mu yi mu ci ribar wannan nima kada mu yi kasarar wannan nima ta lokaci domin nima ce mai tsada Allah tabaraka wata'ala ya bamu amma yau da gobe ta sa mun yi nisa da tadabburin wannan nimar mun yi nisa da tunanin wannan ni'imar hamma muna ganin ta abin da yafi komi arhani abin da yafi komi tsada sai muka wayi gari muna ganin shi abin da yafi komi arhani da haka الشيخ ابن خبيره يكيت والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يبيع أجي لوكتي با با أبن ديكيس هذا اللوكتي لوكتي إن بالو إنسا تو الأمر يا فكر فين كنا نمي تناني أما ابن هبيرة يأتي ضد هذا اللوكتي إن بالو إنسا sai na ga babu abin da aka fito zartawa kamar shi mutum ya yi awa ya yi awoyi bai amfana a duniya ko a lahira ba ya yi kasarar wasu mintunansa da awoyinsa da sakan-sakan ɗinsa a cikin rayuwarsa waɗanda an riga an wuce da su ba za su sake dawa ba a cikin rayuwarsa an yi minusin ɗin waɗannan abubuwan mintuna ne awoyi ne kwanuka ne ranaku ne waɗannan sun fita daga shekarunsa sun fita daga lokacin da aka ɗiba masa babu kasara irin wannan don haka ya za a yi mu rika tuna wannan ni'ima da Allah tabaraka wataala ya mana domin mu jinjina ta mu ga yadda za mu ci riba wannan ni'ima kada mu yi kasarar abin da yake mai tsada in dai kuɗinka na cikin akwati ko na account ko na banki ko na ko shares a kamfunna kana ji da su kana kaffa kaffa da su waɗanda iyakakka da su a nan to ina ta ga abin da shine rayuwar gaba ke da a nan ne za a gina duniya a nan ne za a gina lafira a cikin daidai wakatin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ka wajibi ne mu san tsada da kima wannan lokaci don haka yana daga cikin abin da mafi tsadan ni'ima watan ni'ima ta lokaci kuma abubuwan da za su karantar da mu tsada da kiman lokaci sai mu koma a alkur'ani mu ga wani muhimmanci alkur'ani ya ba lokaci wani balu alkur'ani ya ba lokaci za mu ga alkur'ani ya girmama lokaci ta fuskoki da yawa in ma dai ta fuskar girmama ni'ima in Allah tabaraka wata'ala yana son ka ga girman ni'imar da ya maka sai ce ka tuna ba ni ne maka kaza ni ne maka kaza ba ka ganin ni ne maka kaza ma'ana Allah na nufin ka juyo da tunaninka da hankalinka ka fahimci muhimmancin wannan ni'imar in ka gano muhimmancin ni'imar to za ka gode ma wanda yi ma wannan ni'imar gode masa imani da shi da a gare shi subhanahu wa ta'ala don haka Allah tabaraka wa ta'ala zamu je yana faɗar kima da darajar lokaci a cikin ayoyin alqur'ani kamar haka Allah tabaraka wa ta'ala na ce Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله تبارك وتعالى ينافق آيوي أنا ma'anan ayoyi abinda hankali zai taho ya fahimta ya gane kudurar ubangiji in Allah tabaraka wa ta'ala na son ai imani da shi sai ya ce ba za ku kalli sama ba ba za ku kalli ƙasa ba ba za ku kalli dare da rana ba to waɗannan abubuwan in aka kalle su mamakan da ke ciki sai su nuna kudurar ubangiji mamakan da ke ciki sai su nuna tauhidin ubangiji cewa kai lallai duk wanda ya wannan abun ba mai iko kamar sa lalle duk wanda ya wannan abun lalle shi kadai ya cancanci a bauta masa shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana ayoyi kuma fi nafsil waqti waɗannan ayoyin kuma ni'imomi ne in Allah ya ce mu dibi sama yana nufin mu dibi sama mu ga ayoyi da la'ila qudratillahi tabaraka wa ta'ala waɗanda ke cikin sammai in muka gano ikon Allah da kudurarsa da kaɗaituwarsa da ke cikin sammai to kuma mu gano ni'imar da Allah ya yi mana a samman sai ce fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun bancin ayoyin da ke cikin sama yi kuma daga can kuke samu arzikin haka ma ƙasa in Allah tabaraka wata'ala ya ce qula innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin ka faɗa musu ya kuke kafirce mu ubangijin da ya halicci ƙasa a cikin gwargwadon kwana biyu ya halicci sannan kuma ya ci gaba da bayani kaga an gano ayoyin ƙasa itace duwar watsi menene to sannan sai ya ce to kuma ni'imomi ne ita ƙasar ni'ima ce ya yi ta bayanin wa a'a wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa lis-sa'ilin kaga ni'imomi kenan don haka duk ayar da Allah ya nuna mana aya ce ni'ima ce don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasai ya saukan muku da ruwa daga sama ya fitan muku da tsare-tsare arziki gare ku sannan ya hore muku jiragen ruwa ga sunan suna tafiya a cikin gulabe sannan ya hore muku ƙoramu sannan ya hore muku rana da wata da'ibai ne to kaji abin da ya kawo maganan mu ta yau tattaunawan mu ta yau akan abin da ya shafi lokaci cewa rana da wata rana da wata ai su ne lokaci rana da wata sune lokaci da ƙarshe sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wannan duk abin da Allah ya jero mana fa nimomi ne haka Allah ta'ala ya ce da za ku zauna ba ku da aiki sai lissafin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku ba za ku yi lissafe su ba saboda haka da ƙarshe yace innal insana la zalumun kafar watan dan adam ko kafiri wanda bai gano waɗannan ni'imomi da Allah ya masa ba balle ya gano kudur Ubangiji, balle ya ɗayanta Allah, balle ya gode masa, kai yana da yawan zalunci, yana da yawan kafirci, yana da yawan butulci. Saboda haka ‘yan uwa masu girma, Allah ta baraka wa ta'ala ya ambata mana waɗannan ni'imomi da ya yi mana waɗanda muke tattaunawa a kansu. A wani wuri za ka ji ya ce, Wasa kara lakumul laila wan nahara, wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله تبارك وتعالى وندي هوري muku dare da rana dare da yini da rana da wata da taurari halin kasance wasu musakkaratin musakkaratin halin kasance wasu ababen horewa duk waɗannan gaba ke da da umarnin ubangiji inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun Allah ta'ala ce tadabburin waɗannan abubuwa lalle ayoyi ne amma fa ba kowa ke hankaltar su ba ba kowa ke gane su ba sai masu hankali waɗanda Allah ya girmama su da hankali kaga wanda zai gano ni'imar lokaci mai hankali ne inji Allah tabaraka wata'ala wani wuri Allah tabaraka wata'ala ce waje annan laila wan nahara ayataini kama hauna ayatan laili waje anna ayatan nahari mubsira litabtagu fadlan min rabbikum ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا Allah tabaraka wa ta'ala dai yana magana akan dare da rana din nan niman nan ta lokaci saboda watan abin da ke gabanmu wani wuri Allah ta'ala ce min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum in kuntum iyyahu ta'budun Allah tabaraka wa ta'ala yace yana da ayoyinsa ma'ana da la'ila qudratihi da la'ila tauhid yana daga abin da in ka kalla za ka gano kudurar ubangiji yana daga abin da in ka kalla za ka gano ɗayantuwar ubangiji yana daga abin da in ka kalla za ka gano girman ni'imar ubangiji tabaraka wata'ala shine ya zano su rana watan dare da yini da rana da wata har daga ƙarshe ce la tasjudu lishamsi kada ku yi bauta kada ku yi sujada watan ga rana ko wata a ku yi sujada ga ubangijin da ya halicce su ya sanya su ni'imomi gare ku saboda haka yan uwa mu diba mu gani yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi zamani ya yabi lokaci da cewa mulkin sani sai ce walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa samiul alim abin da ke cikin dare da rana ai lokaci kenan yace lahu mulkin Allah ne to wannan Allah na girmama dare da rana ma'ana yana girmama lokaci saboda haka a musan kimar lokaci da alkur'ani ya ambata waɗanda Allah ya ba ni'imar lokaci ya ba su rayuwa mai tsawo amma ba su tiribar rayuwar ba sai Allah tabaraka wata'ala ya yi tir da su ya yi alawadde da su an ba ku lokaci an ba ku abu mai tsada amma kuka wulakanta shi kuka zubar da shi gabaki ɗaya kuka zo kuka yi hasarar shi kuka dawo kuka shiga wuta sai Allah tabaraka wata'ala ya hujjace yan wuta su ne kafirai ya ce ban ba ku abin da ya fi komi tsada ba أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النظير فذوقوا فما للظالمين من نصير yace da kuke hargowa cikin wuta shin ba baku abin da yafi komai tsada ba shine lokaci na baku rayuwa mai tsawo yadda za ku iya tsayawa ku kalli ayoyi na ku gano ni ku ɗayanta ni ku bauta man ban muku wannan ba Allah tabaraka wa ta'ala ya makafirai amma sai suka wulakanta ni'imar da Allah ya yi musu ba su ciri ba ta ba sai suka tafiyar da rayuwarsu a cikin kafirci kamar wanda ya buɗe buɗin motarsa ne ba abin da ke cikin buɗin sai kuɗi da na Najeriya da na Amerika da na Ingila da sauransu sai ya buɗe buɗin iska ya ta kwasa ya ta kwasa ya kai a juji ya kai a kwatami ya kai a bola ya kai a ina a ina har kuɗin suka ƙare ya amfana da abin da ke ciki bai amfana ba to haka kafirin da Allah ya ba lokaci masu tsawo mai tsawo yadda zai amfana da lokacin sai bai amfani ba shine Allah tabaraka wataala ke cewa awalam nu'allirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu ba ku da ba ku da wani uzuri na riga na muku komai haka Allah tabaraka wataala yake faɗa abin da ke tabbatar mana da lokaci abu ne mai tsada duk abin da kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya jingina shi yayi rantsuwa da shi abin ne yana da girma sai mu ga Allah tabaraka wa ta'ala na rantsuwa da lokaci kuma da bangaroren lokaci bangaroren lokaci wani lokaci mu ga Allah tabaraka wa ta'ala yana rantsuwa da dare wani wuri yayi rantsuwa da yini ko da alfijir ko da asbahi ko da shafaki saurin jajijar rana bayan faduwarta ko da hantsi ko da wakacin la'asar wurare dai da yawa a cikin alkur'ani sai mu ji Allah tabaraka wa ta'ala yana wallaili idza yaghsha wallaili idza yaghsha Allah na rantsuwa da dare rantsuwar da Allah ke yi da dare yana nuna girma da muhimmancin lokaci na dare wani wuri yace wan nahari idza tajalla Allah na rantsuwa da yini lokacin da ya bayyana wani wuri yace wallaili idza adbar was-subhi idza asfar Allah na rantsuwa dai da dare shi ma wani wuri ce wallahi idza as'as was subhi idza tanaffas wani wuri ce fala uqsimu bi shafaqi kaga shafaqi Allah ke rantsuwa da shi wallahi wa ma wasa wani wuri ce wal fajr wa layalin ashr Allah na rantsuwa da wakatin alfijir da kuma kwanuka guda goma to waɗannan duk abin da ayoyin ne ke karantarwa muhimmancin lokaci ma'ana Allah ya ba mu abu mai tsada gashi nan kafin ya kuce kowa ya ci ribarsa domin zai wuce kuma in ya wuce ba zai dawo ba duk minti ɗaya ɗinka a rayuwarka in ya tafi an riga an yi cancel ɗin shi an goge shi an yi deleting ɗin shi daga cikin rayuwarka kuma ba abin da za a iya sake da ba ba za ka iya dawo da shi ba kokan ba za ka iya dawo da shi ba ka riga ya wuce Allah tabaraka wa ta'ala haka ya tsara don haka al-imamu فخر الدين الرازي yana magana akan muhimman- mu- muhimmancin lokaci yake shi lokaci ga baki ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da lokacin la'asar ya ce wal asr Allah na rantsuwa da lokacin la'asar ya ce zamani ne kuma wannan rantsuwa tana ɗauke da ababen mamaki Wa- domin abin da ya sa Allah ke rantsuwa da lokaci a ciki abin da zai sa ka farin ciki zai zo a ciki abin da zai sa ka bakin ciki zai zo a ciki rashin lafiya za ta zo a ciki lafiya za ta zo a ciki wadata za ta zo a ciki talauci zai zo don haka ashe wannan lokaci bai da abin da za a kimanta shi da shi a ce abu kaza ne watan yake da balu irin na lokaci babu shi babu wani abin da ke da kima ko za a iya kimanta shi a kwatanta shi da lokaci in ji al'imamu fakhruddin razi ya ce wannan babu shi ko kaɗan saboda haka ya ce abin da zai tabbatar mana da haka da mutum zai shekara dubu ya tafiyar da lokacinsa a cikin banna da abubuwan da ba su da amfani in sa'ada ta hararo shi ko sa'ada sa'iku sa'ada ce koro shi da ya yi imani ya tuba ‘yan mintota ne, sakan-sakan ne, sai ya koma ga Allah. Ba zai san balu in lokaci ba sai an ce mai ai ‘yan mintotan nan da ya cikin imani sun tabbatar da shi sun dawo da shi a cikin aljanna. Sai ga ashe wa'innan mintotan waɗanda suka dawo da shi cikin aljanna. Su ne ya yi hasarar su irin su biliyan da yawa barkatai ba cikin riba ba. al'imamu fakhruddin razi ya ce wannan shi zai tabbatar mana da watan muhimmanci watan na lokaci sannan kuma allah tabaraka wata'ala yana rantsuwa da waɗannan lokuta ya ce wadduha wallahi iza saja ma wadda aka rabbu ko ma qala da allah tabaraka wata'ala zai mai da martani kuma ya- ya wanke annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga abinda mushrikai da masu kwarmato suke yi dangane da shi cewa Allah ma ya fita batun shi to Allah tabaraka ta'ala saboda babban magana ce sai ya yi rantsuwa da babban abu babban abin shine lokaci babban magana maganar da ta shafi ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam babban magana ce don haka Allah tabaraka ta'ala ce wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Allah na rantsuwa da dare yana rantsuwa da hantsi yace ko kusa ubangijinka bai fita batunka ba ko kusa ubangijinka bai fita batunka ba to wannan tarjumanul qur'an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma abinda yake cewa al asru yace az-zaman wannan a cikin alqur'ani kenan idan muka koma a sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mu san kiman lokaci annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a sunnarsa kamar da al-imam al-bukhari rahimahullah ya riwayata da al-imam tirmidhi da ibnu majah كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أبن عبد الله بن عباس يكيتوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يناتيوا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ النبي صلى الله عليه وسلم يتكون نئمومي قدابيو نئمومي قدابيو ما فيها يوم متاني أن يمسو كامنغا معناه كامنغا أبن بك سنبالو إنسا با sai a taho ana raba wani abun da da za ka karɓe shi ka tafi kasuwa za a siye shi miliyan amma da aka zo ana raba sai ka ce kai ai kayan banza ne me zai yi da shi sai aka wuce sai bayan da sai daga baya sai ka gano muhimmancin wannan abun ashe balu gare shi in an tafi da shi kasuwa sai a ce an yi maka kabunga to shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace abubuwa ni'imomi guda biyu mafiya yawan mutane an yi musu kamunga ma'anan kamunga ba su san su ba kuma sun zo sun wuce abubuwan nan guda biyu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace as-sihhatu wal farag lafiya lafiya ni'ima ce babba amma lokacin da muke da ita ba mu san kimarta ba farag lokaci dama ni'ima ce babba amma ba mu san kimar wannan ni'imar ba sai lokacin da ta kuce a lokacin ne za ka ga marar lafiya zai iya ba da duk abin da ya mallaka ya samu sauki duk abin da ya mallaka ya samu lafiya zai iya ashe yana ɗauke da wata ni'imar da ta fi duk abin da yake da shi in dai zai iya ba da duk abin da yake da shi akan wannan lafiyar to ashe ta fi duk abin da yake da shi kenan amma annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce yace maghbunun fihi ma kasirun minan nas mafiya yawan mutane duk ai musu kamun ga a ciki Sheikh Abdul Fattah Abu Gudda yace wannan ni'imomi hadisin nan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana ni'imomi ne masu girma wanda ba kowa aka yi aka yi muwafaka da gano su ba da cin ribar su ba sai ɗaiɗaiku sai ɗaiɗaikun mutane kuma hadisin na karantar da mu mafiya yawan mutane ban san wannan ni'imomin ba balle su kaddara su yan uwa wannan ni'ima da ka tara mu a yau don mu tattauna akan ta shine lokaci saboda tsadarsa Allah tabaraka wa ta'ala ranar tashi alkiyama zai tsaye da kowannen mu ya tambaye shi wannan ni'ima yaye da ita kamar mutumin da ya baka jari ya baka jari kai kasuwanci lallai ne in shekara ta yi ko kuma wasu satin lokaci in yayi ya zo ya ce to a zo a yi balance an ci riba ko an faɗi kasuwanci ya ci riba ko ya faɗi da haka ni'iman nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana zai tsaye da mu a gabansa ranar tashi alkiyama ya caje mu ni'imar da ya mana mun ci ribarta mun yi amfani da ita ko ko mun tozartar da ita haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin tirmizi rahimahullah hadisin abu barzat al-aslami ne abu barzat al-aslami yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afnah wa an ilmihi fi ma fa'ala wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqah wa an jismihi fi ma ablah wa qala hadithun hasanun sahih wannan hadisi manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yace ranar tashi alkiyama Allah zai tsaye da bawa ya tambaye shi rayuwarsa kaɗinta tun daga lokacin da ya faɗo duniya har lokacin da ya fita daga wannan sararin na duniya ya ya gudanar da rayuwarsa lokaci ne za ka sai Allah ya tambayi wannan lokaci ya aka tafiyar da shi ya aka tafiyar da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya tambayi kowannen mu ilimin da ya bashi ya ya aikata da shi Allah zai tambayi kowannen mu abin da ya bashi na dukiya ta yaya tara kuma ta yaya kashe ta yaya tara ta yaya kashe sannan jikin da Allah ya gina wa ɗan adam ba banza ba ne da yana cewa a afhasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un fa ta'ala Allahu al-maliku al-haq yace zaton kuke yi wannan jikin da na yi muku da nimomin da na yi muku na ji da gani da magana da kaza da kaza duk akan wargi da wasa a ko kaza don haka Allah tabaraka wa ta'ala wannan gangar jikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata sura kowannen mu sai ya tambaye shi yaya ya tsufar da shi ya tsufar da shi cikin bin Allah ko ya tsufar da shi cikin sabon Allah kaga wannan lokaci a tsaye da mu a tambaye mu Allah ya tsaye da halitta ya tambaye su yana nuna girman abin da ya ba su kamar wanda ya baka kuɗi ne dole ka zo ka yi akawuntin ya ka kashe an ci riba in kasuwanci ne in kuma wata expenditure ce ya ka tafiyar da ita ka yi daidai ko ba ka yi daidai ba to wannan al'imamul hakim ya ruwaita annabi alaihi salatu wassalam yana faɗa yana ma wani wa'azi yana ta igtanim hamsan qabla hamsin ka ci ribar ka ribaci abubuwa guda biyar kan kafin wasu abubuwa guda biyar su zo na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace shababaka قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وجناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك قال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه abin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi abubuwa guda biyar karibace su kan biyar su taho na farko dai Allah tabaraka wata'ala ya baka kuruciya a lokacin ne yanzu da kayin kuri sai ka zabura ka tashi ka tafi da ka yunkuri sai ka aikata da ka yunkuri sai ka aikata saboda me saboda kana da kuruciya to wannan kuruciyar da Allah ya baka tana da balu tana da kima to ka ci ribar wannan kimar kafin tsufa ya zo wanda tashin da kake ka zabura yanzu ba zai yi ba sai an daddafa sai an yi dubaru sai an hada da wulciya inda ya zama zai yi tsawo da sauransu amma da da kayan kuri sai ka tashi ka zabura to wannan kuruciyar sai Allah ya tambayi kafin ta gushe to ka ci ribarta sannan lafiya kafin rashin lafiya ta zo wadata kafin talauci ya zo dama kafin wasu ashgalu su kwace ma wannan damar rayuwa kafin mutuwa ta zo wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ka ribaci abubuwa biyar kafin biyar su zo wannan yana tabbatar da lallai tsadar lokaci watan haƙiƙa wannan abu ne mai tsada don haka ma Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tabbatar da watan babu abin da ke amfani kamar ilimi da aiki da ilimi ilimi da aiki da ilimi wadata da sarrafar da wadatar in yadda Allah ya ce ayi sannan lafiyar da ya baka ka sarrafar da ita a cikin neman yaddarsa wannan kari baci lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya baka saboda haka yan uwa waƙutan nan in muka koma wajen bayin Allah abinda suke ganin su lokacin da Allah ya baka ya fi gold ya fi diamond tsada a wajen bayin Allah domin su bayin Allah suna kallo da ba irin idan da kowa ke kallo da shi ba suna tadabburi da tunani da kwakwalwa ba irin ta kowa ba don haka sun tsaya sun yi tadabburi sun lura sosai sun gano ƙimar lokaci ya fi dinari ya fi azurfa ya fi diamond ya fi gold dukkan wani abin da ake cewa yana da balo to lokacin da Allah ya bamu ya fi wannan abin tsada. don haka al'imamul ghazali rahimahullah abinda yake cewa yana ta'arifin lokaci yana bayanin wannan babban ni'ima sai yana cewa watan auqatuka umruk wa umruka ra'su malik wa alayhi tijaratuk wa bihi wusuluka ila na'imi al'abad fi jawarillahi ta'ala yace kaga wannan zamani da Allah ya baka shine rayuwarka lokacin nan sakar sakar mintota awoyi kwanuka makonni watanni to wannan su ne hukunta ko yace to su ne umruk rayuwarka shi wannan rayuwar shi ne babban jarin da Allah ya baka ai ka san a cikin jari ake cin riba a cikin jari ake faduwa don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya baka jari kuma nan ne da wannan jarin za ka sadu zuwa ga ni'ima ta har abada ta dindindin famanan ni'ima ita ce aljanna da wannan jarin da Allah ya baka na lokaci da shi za ka sadu da ni'ima ta har abada watan shine aljanna saboda haka abinda al-imamu imam al-ghazali hujjatul islam yake cewa fa kullu nafasin min anfasika jawharul la qimata la dun numfashi ka numfasa haka daga numfashi adadin numfashin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yanka maka ya shata maka ya tanadan maka domin kowanne daga cikinmu kafin ya zo wannan sararin na duniya sai da Allah ya tanada masa numfashin da zai yi shigowa shi duniya har ya fita adadin biliyoya ko miliyoyin numfashin da zai yi ya fita adadinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada don haka Imam Ghazali yace jauhar watan numfashi daya daga numfashin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka to jauhar ne diamond ne wanda bai da irinsa bai da kima ma'ana wanda ba wani abin da za a kwatanta shi da shi don haka al'imamu al-ghazali ya ce kada ka zamo kamar irin wawayen nan waɗanda duk lokacin da suka tara dukiya an wayi gari dukiyarsu ta ƙaru da ka sai su ta murna suna jin daɗi ya ce suna jin daɗi rayuwarsu ta ragu dukiya ta ƙaru rayuwa ta ragu amma dukiya ta ƙaru me abin farin ciki lokacin da Allah baka mai tsada yana ragewa sai abin da in ka mutu bai iya raka ka ko cikin kabari in ka tara billions na dola ka tara dukiya komi girmanta a lokacin da kai wafati ita dukiya sai da ce bata san ka ba kawai ba za ka raka ka ba ko da makabarta ko da makabarta a to wannan ba aminiya ba ce wannan ba amintacce ba ne aminin da za ka iya kashe kanka ka iya ɓata lokacinka a kansa amma bai iya raka ka ko makabarta balle ya ce ya yadda ya shiga a rufe kutare a ba amini bane haka imam al-ghazali ya ce kada ka zamo kamar wawayen da murnar su tara dukiya amma kuma rayuwarsu na, na raguwa kada ka zama irin haka nan don haka wani al'adid wanda yake al'asqalani a cikin irin wannan ƙabiyar yana dai- yana yana muwazana au tsakanin mutane waɗanda suka wulakanta rayuwarsu da lokutansu amma kuma wajen dukiya sun ba dukiya cikakken tsaro amma hukutansu ba su ba su tsaro ba dukiya ba a kashe watan expenditure ta yau ba a kashe ta sai an tsara ta tun jiya yau me za a kashe a cikin satin nan nawa za a kashe a cikin watan nan nawa za a kashe an tsara komai duk da fiyo wata da za a sha an tsara wannan a rayuwa amma shi lokaci ba a bashi cikakkiyar kula ba a ga minti ɗaya da ya fita a ina fita akan me ya fita awa ɗaya da ta fita akan me ta fita kwana ɗaya da yini awa ashirin da hudu da suka wuce akan me suka wuce babu wannan don haka yake cewa إذ ينفق العمر في الدنيا مجازفة والمال ينفق فيها بالموازين يجي أبو ماماكي يجي إترى يوكا حتى تكي تفيها بنزا با أو با أو ذاك إيه زماكي أوي أنا سيرد با أنفان الدنيا با أنفان الآخرة amma fa baka yadda da ka rika tafiyar da dukiya ba a banza haka nan kawai a sai an auna sai an san dalili me ya dalilin kashe naira kaza me ya dalilin kashe kaza sai an san dalili kuɗi an sai an san dalili a kashe amma lokaci ko ba a san dalili ba za a tafiyar da shi gaban za ya ce wannan babu tunani a cikin wannan saboda haka al'arifu billahi ibnu ata'illahi sakandari ibnu ata'illahi sakandari babban waliyin nan abin da yake cewa a tajil arus li tahlibin nufus yace la tunfik anfasaka fi ghairi ta'atillah kada ka yadda ka ciyar da ka tafi yadda ka kashe lokacinka ba cikin neman yadda Allah ba minti ɗa kar ka yadda ya fita a rayuwarka ba cikin neman yadda Allah ba ibn Ubaydillah Sikandari yace wala tanzur ila sigarin nafasi bal yanzur ila miqdarihi wa ila ma yu'ti Allah fihi lil 'abd yace kar ka dibi ka ce to dan sakan nawa nike da shi a minti minti nawa nike da shi a awa awa nawa nake da ita a yini yini nawa nake da shi a wata a yace wannan ba shi za ka kalla ba kar ka kalli kankancin numfashinka a a ka ga girmansa in ya fita bai dawowa ka ga girmansa in kai numfashi ka ce Allah la ilaha illallah tsadar wannan numfashin ya sa Allah ya ambace ka Allah tabaraka wata'ala ce wanda ya ambace ni shi dai in ambace shi ni dai in ya ambace ni cikin jama'a in ambace shi cikin jama'a da ta fita shi in ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأن النباشر أدسة ألا يا أنبتشيك أقول أدسة تكي Allah ya ambace ka don annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce wata rana mala'ika ya taho yayi min albishir cewa duk wanda ya ambace ni Allah zai ambace shi duk wanda ya ambaci manzon Allah Allah zai ambace shi don haka yana murmushi yana ƙara murna yana hawa minbari aka ce ya rasulullahi lafiya yau murnan mun ga ta wuce ta koyaushe ya ce haba ba zan ƙara murna ba yanzu mala'ika jibrilu ya taho ya ce mani yana min albishir cewa Allah ya ce a faɗa min duk wanda ya ambace ni Allah zai ambace shi to in ka ambaci annabi sallallahu ta'ala sun a cikin numfasawar ka tsadatta Allah ya ambace ka to don haka ibnu Abdullah Sakandari yace kar ka dibi kankancin numfashinka a dibi tsadarsa kuma ka dibi mi Allah ke ba bawa cikin numfashin sai ka ji ya ce kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani kalmomi biyu masu sauƙin faɗa a harshe in an aza a sikeli su yi nauyi subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim abinda Allah tabaraka wa ta'ala zai nauye ya mizani da shi shi zaka kalla ba kankantan numfashin ba haka ibnu Abdullah Sakandari yace al-Imam Shafi'i radiyallahu anhu al-Imam Shafi'i radiyallahu anhu yana bayani akan cewa ya zauna da sufaye yace na na zauna da sufaye amma watan abinda na ji a wajen su a wani lafazin abinda yake cewa ban karu da su da wani abu ba kamar kalmomi guda biyu abinda suke faɗa alwaqtu sayfun lokaci kan sakali ne takobi ne sharbabbe wanda in baka sare shi ba ko kuma ka yanka shi ko ka datse shi yace yanzu zai yanka ka kai domin lokacin ka yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya in wa- har akai in numfashi ya fita bai koma ko in ya koma ba zai sake fita bare ya fita kenan kaga lokaci kenan ya yanka mutum yace to kafin ya yanka ka maza maza ka yanka shi ya me ya yanka shi ka ci ribarsa yace wannan abin da na ji daga watan sufaye kenan kuma suka ce ranka in baka shagaltar da ita ba da gaskiya bin Allah bin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam son Allah son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka shagaltar da ita da wannan ba to ita ta shagaltar da kai da banna domin ita ba ba ta so ta zama- ta zauna haka nan kawai babu wani abu a dole ta zama busy to do kenan in kana son riba to shagaltar da ita da gaskiya in ba haka ba ita ta shagaltar da kai da ƙarya da banna wannan imam shafi'i yace a wajen sufaye ya ji yace ba abin da ya ribata zaman shi da sufaye kamar wannan wani babban malami ibnu qayyim al-jawziya yace ab aiko kalmomin nan cewa kalmomi guda biyu yace kai ma azama hadain al-kalimatayn yace girman waɗannan kalmomi ai ya isa girman waɗannan kalmomi ya isa ya isa mamakin amfanin waɗannan kalmomin yadda suka tattar alkhairai kuma suke nuni zuwa ga mai waɗannan kalmomin lalle kafarsa ta dire ta dire ta isa mai mai waɗannan kalmomin da haka al'imamu shafi'i yake cewa ribar da ya ci zamansa da sufaye sun karantar da shi girman lokaci sun kira- sun karantar da shi tsadar lokaci don haka abu nasri al-tusi abu, a- abu nasrin al-tusi yana fadar daga cikin adabu na sufaye yace adabu na sufaye su mutane yace annasu fil adabi ala salasi tabaqat mutane a cikin adabi watan ma- hawa uku ne hawa uku ne na farko dai ahlul khususiyyati yace na uku sune ahlul khususiyya sune sufaye yace to me ya bambanta sufaye daga ma- gama garin mutane yace fa aksaru adadihim fi taharatil qulubi wa hifzil waqt mafi girman yawan ayyukan sufaye tsarkake zuciya da kiyaye balu kima ta lokaci da haka maulana shekul islami wa sa'adatul anam shekul ibrahim yasir radiyallahu anhu a cikin littafin nan nashi ga garbadau shine ruhul adab abinda yake cewa wahris alal awqati ayi hirsi wahdar minan tubla bala anaqsi yace lokacin nan da Allah ya baka kai tsananin kwadai wahris alal awqat tsada gare shi kima gare shi don haka kai kwadayin samun ribar sa da cin alkhairan da Allah ya azurta ka da shi na lokaci haka shi Ibrahim radiyallahu anhu yace ya ce kai kafa kafa ka ji tsoron a jarrabe ka da bala'in naƙasu naƙasu shine wanda bai ci gaba ba shine naƙasu da haka in muka koma a magabata na ƙwarai yaya magabata suka karantar da mu kima ta lokaci a gurguje saboda lokaci shi ma wanda muke da shi yanzu ya yi ƙaranci in muka diba za mu ga magabatanmu na ƙwarai sun girmama lokaci fiye da girmama wadda suka yi wa dinari da azurfa kular da suka ba lokaci sun ba shi kula wadda ta fi dinari da azurfa don haka a sidna umar bin khattab radiyallahu an abinda ya rubuta ma abu musa al-ash'ari radiyallahu an ya aika masa da wasiƙa yana ba shi watan nasiha yace abinda nake so da kai yace fa innal quwwata fil amali an alla tuwakhkhira amala al yawm ila al ghad yace yana daga karfin aiki kada ka yadda aikin yau ka ce sai gobe a aikin yau a yi shi na yau na yau ne da ka gobe ta aikin gobe ce haka sayyidina umar yace yace domin in ka aje aikin yau ka ce sai gobe zai taru da na na jibi da na gata da na waccan duk su haɗu in suka haɗu sai na umar yace sai ka rasa da wanne zaka fara ba ka lokacin da kake da shi ciri ba saka yi aikin lokacin amma kada ka jinkirta aikin yau kace sai gobe haka sai na umar bin khattabi yace daga nan sai ai kwasan karan mahaukaciya domin wani lo- wani abin ma ba za- ba zai samu lokacin ba shikenan an yi hasararsa abdullahi bin mas'ud radiyallahu an abinda abdullahi bin mas'ud yana nadamar in ya ga lokacin shi ya wuce bai ci riba ba don haka ake son yan uwa mu riƙe yi wa kanmu muhasaba abinda ake cewa muhasaba watan mu yi cikin mu yi kanmu hisabi awa ɗaya ta tafi daga lokacin da ta fara zuwa ta wace riba na ci wace hasara na yi in ka tashi daga bacci har komawa ka kwantawa ka yau kanka hisabi a lokacin za ka san ka ci riba ko ka faɗi ai ɗan kasuwa in baya dibawa ya ci riba ko ya faɗi ba zai gyara ba domin in ya ga ya ci riba to me yasa na ci riba ai kaza da kaza da kaza yasa na ci riba a in na faɗi to me yasa na faɗi ai kaza da kaza da kaza yasa na faɗi a to zan ɗauki mataki na kasuwancin nan lallai zan kauce mu hanyoyin da za su sa a faɗi ai kasara to haka ake so a rayuwa don haka abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu abinda yake cewa ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin gharabat shamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yace ban taɓa nadama kamar irin nadama ta ba rana ta faɗi ajali na ya ragu yanzu ya ƙara matsuwa kusa amma aiki bai karu ba yace kaga an yi hasara kenan ajali ya ragu domin dole ana ana ƙara kusanta ana ƙara kusantar lahira amma a akawun ya ɗaga na ayyuka na alkhairi ya ɗaga sai bai ɗaga ba sai ce ai ba kasarar da ta kai hakan da Abdullah bin Mas'ud don haka wasu sufaye suke cewa duk wanda ya shuɗar da yininsa bai samu alkhairi a cikin yinin ba to shi yinin an zalunce shi shi yinin an zalunce shi kamar ɗan da aka haife shi amma bai yi wa haihuwar da aka yi masa ƙaddarawa ba kamar bai ƙaddara mahaifin da ya haife shi ya masa biyayya ba don haka daga cikin sufaye suka ce man an bayan mahu في غير حق قضاه أو فرض عداه أو مجد أفصله أو أي قواه ودعمه أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد أبقى يومه duk wanda yinin sai ya ƙare shi dai ba ga wani abin da ake bin shi ba shi ya biya ba shi ba ga wata farilla wadda ya bayar ba shi ba wata ɗaukakar da ya tabbatar ba shi ba wani abun madalla da ya yi ba shi ba wani alkhairi da ya assasa ba shi ba wani ilimi da ya kunno makamashinsa ba a wannan ya saba ma wannan yinin kamar dan da ya saba ma mahaifinsa ne bai biyayya ga mahaifinsa ba don haka kuma ya zalunci yinin za ka yi ta idan ma maza yawmun walam afdal iyadan walam aqtabis ilman fama huwa min umri yace an yini yayi yace yazo ya wuce babu wata ni'imar da zan ce ga ta na hassala ta ban kunno makamashi na ilimi ba wani abu wata matsala ta ilimi wadda ban santa ba yanzu na nema na tsani wannan bai cikin ma rayuwata kwata kwata kwata kwata baya cikin rayuwata don haka al-imamu Musa al-Kazim wannan fa duka abinda salafus salih as-salafus salih suka karantar da mu na sanin kimar lokaci ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana sayyidina Musa al-Kazim yake cewa faman istawa yawmahu fa huwa maghbunun wa man lam ya'rif ziyadata fi nafsihi fa huwa fi nuqsan yace duk wanda da yau ɗinsa da jiyansa suka yi daidai a wannan an masa kamun ga ya za a yi ka yadda yau ɗinka ba tafi jiya ba abin da yasa yau ɗinka za ta fi jiyanka domin yau ka fi kusantar lahira bisa ga jiya to ai ko kamata ya radda ka fi kusantar lahira bisa gajiya a ce yau aikinka na yau ya fi na jiya don haka imamu musul kazim radiyallahu anhu daga cikin sulalatun nubuwa sharifi ne yake cewa duk wanda da yau ɗinsa da jiyansa suka yi daidai wannan an masa kamun ba duk wanda bai san samun karuwa ba abinda bai da shi na alkhairi a jiya yau ya samar da shi wannan yana cikin nuqsani dan shine hakikanin zance shehu wa harsal alawqati ay hirsi wahdhar min am tubla bala nafsi yace kai tsananin kwadai akan samun alkhairi na lokaci da Allah tabaraka wata'ala ya baka alhalifatu salih Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu abinda yake cewa innal layla wan nahara ya'malan fik yace dare da yini suna fa aiki cikinka kai ma kutsa yi aiki cikinsu kar su baka haka nan fanko lokaci tafiya yake yadda lokacin nan ke tafiya kai kuma karka koma ka zauna a kai ma tashi aiki yadda lokaci ke aiki kanka kai ma yi kokari kai aiki a kansa shi lokacin haka umar ibn abdul azizi radiyallahu anhu yake cewa a tabi'ul jalil al-hasan al-basri radiyallahu anhu abinda yake cewa ibnu adam innama anta ayyamun yace ya kai dan adam ka fa sani kai fa in aka dunkule ka ga baki daya kai ne ayyamun lokut kwanuka fa idza dhahaba yawmun da yini daya ya tafi to wani sashen ka ya tafi an yi an yi hasarar wani sashen ka ya tafi wani ne ce ibnu adam innaka baina maqiyatayn dan adam ka fa sani kana tsakanin ababen hawa guda biyu abun hawa guda biyu suna fasin fasin ɗinka wannan ya miƙa ma wannan wani lokaci wannan ya miƙa ma wannan wani lokaci yace ababen hawan nan guda biyu shine ci allailu ila nahar kana nan in dare ya dauke ka sai ya miƙa ma yini ana nan in yini ya dauke ka sai ya miƙa ma suna fasin fasin da kai yace hatta yusilanika har su sadar da kai ilal akhira wannan ya ba wannan wannan ya ba wannan har su sadar da kai zuwa lahira yace to saboda haka wajibi ne yace faman a'zamu minka ya ibn adam khataran don Allah in ka tsaya kai tunani dan adam wa yafi ka zama kan hadari babu saboda wasu abubuwa ne kawai wannan ya miƙa ma wannan wannan ya miƙa wannan har daga ba daga ƙarshe sai su miƙa ka zuwa lahira Allah ya muna muwafaka don haka abinda Hassan al-Basri radiyallahu anhu yace adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadd minkum hirsan ala darahimikum wa dinarikum yace na riski wasu mutane shi tabi'i ne ya riski sahabbai yace na riski wasu mutane waɗanda masu tsananin kwadai kan lokutan su fiye da tsananin kwaɗanku akan dinari da azurfa fiye da yadda kuke kwaɗan dinari fiye da yadda kuke kwaɗan azurfa fiye da haka suke kwaɗai akan lokutansu saboda haka imamu qatada wanda ya nuna mana tsadar lokaci kuma ya nuna yadda ake cin ribar lokaci imamu qatada kamar yadda alhafiz alhafiz zahabi a cikin siyarwa alamin nubala a siyarwa alamin nubala a tarjamar shi qatada tun da'ama akan tsananin kwaɗan ilimi da kuma tsananin ibadarsa yana hataman alkur'ani duk mako amma in ramadana ya taho duk kwana uku sai ya katama in goman ƙarshe suka taho watan kullum sai ya yi katama duk dare sai ya yi katama katada kenan ma'amar ibn rashid yana magana kan katada ya ce katada saboda tsananin kwaɗan lokacinsa kai ya wuce hakanan a banza da ya je neman karatu wajen sa'idun musayyibi ya nace kwana takwas ya yi amma tun rana ta uku sa'idun musayyibi ya ce kai wannan nacin ka yayi yawa ya ce faƙad an zafka ni duk abin da nake da shi kaya shi saboda naci bai yadda minti ɗaya ya wuce ba bai karu da ilimi ba za ka ya ce faƙad an zafka ni irtahiyya a'ama faƙad an zafka ni yace ya amma ka ya shaɗi abin da nake da shi don haka nan don Allah ka ɗaga zuwa wani wuri haka sai ibn musayyib ya ce masa saboda haka al-hafiz az-zahabi radiyallahu anhu a cikin tarjuma sufyan ath-thawri sufyan ath-thawri shaykh al-islam imam al-huffaz sayyid al-ulama al-amilin shine abu abdullah sufyan ibn sa'id ath-thawri al-kufi al-mustahib abinda abdurrahman ibn mahdi yace akan Sufyanu Sauri yace wata rana muna zaune a Makka wajen Sufyanu Sauri sai kawai muka ga cak ya zabura yana cewa al-maharu ya amalu amalahu yace mu tashi mu yi aiki yini na nan fa shi bai tsaya ba yana nena aikin sa haka mu tashi mu yi aiki yini na nan bai tsaya ba yana nena aikin sa saboda haka yan uwa magabata sun nuna mana tsadar lokaci da yadda ake cin ribarsa magabata har lokacin da suke cikin nazari fitar rai rai ya fita daga jiki ba su yadda waɗannan mintunan da sakan sakan ɗin nan su fita haka nan ba ba su ci ribarsu ba don haka abu yusuf al-qadi abu yusuf al-qadi daga cikin almajirin abu hanifa ana ce da shi qadi qudatid duniya alƙalin alƙalan duniya abu yusuf kenan to abu yusuf alƙadi shine alƙadi ibrahim ibn jarrah yace wata rana abu yusufa ya yi rashin lafiya sai na je diba shi in ji alƙadi ibrahim aljarrah almajirin shi ne yace ina zuwa sai na isko yana suma ya farfado ya suma ya farfado can da ya farfado daga sumar da ya yi ko da ya kalle ni sai ce ma ta ƙulu fi mas'alatin me za ka faɗa me za ka ce akan mas'ala sai alƙadi ibrahim al-jarrah ya ce a fi hadhihi hala irin wannan lokacin ake magana wata mas'ala ta ilimi sai ce ai ba komai ya ce nadrus la'allahu yanju bina najin wataƙila ka sani ɗan mintotan nan wataƙila wani ya amfana wani ya tsira daga abin da za mu tattauna na ilimi wani ya tsira a cikin wa'in na mintotan sai ce ba komi sai wanda ke suman nan fa abu yusuf alƙadi sai ke jeho wa almajirinsa wata matsala yana cewa me ya fi fifiko yin jifa a sama a kan dabba jifa a wajen aikin haji me ya fi lada yin jifa a saman dabba ko yin jifa a ƙasa mashiyar sai tambaye shi sai ya ce abinda alƙadi ya ce sai ya ce arrami rakiban yin jifa a saman dabba shi ya fi sai ce akhbata kai kuskure bai ba bai ba bai ba sai ce to alga ta malan arrami mashiyan yin jifa a kafa sai ce akhta'ata baka yi daidai ba sai ce qul fihi yardallahu anka yace tuna baka gari alga ta malan na baka gari sai ce dukkan jifar da in an zo za a tsaya a yi addu'a to abinda sunna ta so a yi jifan nan a kan dabba duk wadda in an zo ba za a tsaya a yi addu'a ba da an yi jifar wucewa za a yi to an so ita kuma a yi ta mashiya ya ce a ran nan na san haka ya ce ina karewa da shi ban kai kofar gida ba sai na ji kururuwan mata har yayi wa fati ban fita gidan ba har ya yi wa fati abinda yake karantar da mu tsadar lokacin mintotansa na nazi na fitar ran abu yusuf al-qadi bai yadda wannan lokutan sun tafi haka nan a banza ba wannan abin da yake nuna mana tsadar lokaci da yadda salafu suka ba lokaci tsada Fudayl ibn Iyalin radiyallahu an abinda Fudayl ibn Iyalin yace magabata yadda suke jin tsadar lokaci ya ce wallahi na san wanda maganarsa ta wannan juma'ar yana iya rikolin ɗinta ya ya kirga ta ya yi magana sau kaza daga juma'a zuwa juma'a yanzu don Allah muna tattauna irin wannan sirar muna da lokacin majalisosa irin majalisosan nan da za a zanna faɗi banza faɗi wofi a yi awa ɗaya biyu uku ana karar da su ba amfanin duniya balle na lafira to abinda Fudail ibn Iyalin yace ya san wanda zai iya kirga maganar sata daga Juma'a zuwa Juma'a yayi magana adadi kaza daga Juma'a zuwa Juma'a haka Fudail ibn Iyalin yace Askari Saqi yace watan wani babban wali ya taho zai zo wajen Sarir Saqi yace sai ya samu sai same shi an kewaye shi mutane sun kewaye shi ganin an kewaye shi ana tafira sai ya ce a shirce muna kalbar ɗalim yanzu ka zama durƙusan faɗi banza faɗi obi waɗanda ba su da aiki yanzu ka zama tattara waɗanda ba su da aiki za ka ko zama bai yi bojan sariyu safaɗi babban waliyi ne fa amma kaji don haka abin da ya kucce daga lokacin mu uwa ya tafi baya dawowa jiya ta tafi yau ce kake da ita gobe ba ka da tabbas ɗinta haka masana Allah suka yi bayani suka ce gobe jiya ta wuce yau ita ce taka za ka kai takar-takar ka zage ka zazzage damtse ka ci ribar yau gobe ba ka da tabbas ɗinta don haka abinda suke cewa watan fa'inna zamanin ladhi ta'ishu fihi zarfun ma madafata wal mu'ammalu ghaibun wa laka sa'atu allati anta fiha ma madafata abin da ya wuce jiya kenan ya riga ya wuce wal mu'ammalu zan yi kaza gobe jibi gata yace gaibun ba wanda ya san wannan sai Allah za ka kai goben za ka kai jibin za ka kai kaza sai Allah wal mu'ammalu gaibun abinda kake guri za ka yi kaza nan gaba gaibi ne to me naka sai ce walaka sa'atu allati anta fiha lokacin da kake ciki shine naka sahal ibn abdullah tustari radiyallahu anhu sahal ibn abdullah tustari abinda yake cewa amsi qad mata wal yawmu fi an-naz'i وغدا yace lam yulad sai ya kasa jiya da yau da gobe yace ita jiya hukuncin ta hukuncin wanda ya mutu ne aka ce to alga ta malam yau fa yace yau ita ce tana cikin nazi gargara wanda ke gargara zai ba zai ba duniya kenan ko yace to haka yau take yace gobe fa yace irin dan da ba a haifa ba yana ciki ne akwai tabbas dinsa yace to haka take yace jiya mata اليوم في النزع وغدا لم يولد kamar wanda ba haifa bane za ka abu hazin salmatu bin dinarin ya ce ma maza min duniya fa hulmu wa ma baki fa amani duk abin da ya wuce da kasan mafarki ne an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya da kasan mafarki ya ce to abin da ake abin da bai zo ba fa nan gaba ya ce amani sunansa guri guri ba dole bane ya cika ba dole bane guri ya samu a kila wa kala ne za ka gobe kila wa kala ce jibi ma kila wa kala ce an jima ma kila wa kala ce don haka saboda lokaci kamar abin da nake so in rufe da shi akan wannan nukta mai muhimmanci ba wanda wannan maudu'i ya fi kalla kamar matasa matasa su ne wannan maudu'i ya fi kalla kowa maudu'in ya kalle shi amma babu kamar matasa domin su ne lokacin nasu ya fi na kowa tsada ya fi na kowa kima ya fi na kowa daraja matasa don haka su ke da lokaci wanda a lokacin za a yi abin da za a yi a lokacin za a gina mutum ɗin a lokacin da yake matashi a lokacin zai gina duniya sai gina lahirarsa a amma in ya tsufa ya kai bai jin daɗin abinci in ya sa a bakinsa bai jin daɗi bai jin daɗin komai da ake cewa mai daɗi bai jin daɗin shi to ina kuma shi ina maganan duniya kaga ba shi ba wannan don haka yanzu ne zai tashi aiki don haka ana maganar a tashi a yi awa biyu ana nafil fili awa uku awa hudu kamar yadda annabi sallallahu ta'ala sallam yake yi har sai kawo su sun kumburi ya ɗage kafa ɗaya akan ɗaya in ta huce ya ajiye ta ya ɗage ɗayar har Allah tabaraka wa ta'ala ce taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa wannan sai mai jini a jika don haka yanzu ne zaka tashi ka nemi lafira yanzu ne zaka tashi ka nemi lafira saboda haka matasa wannan lokaci da ake da shi mai tsada ba lokaci ba ne wanda za a yi wasa da shi ya wuce hakanan a banza kada a yadda as-sahabiyar jarida hafsatu bintu sirin hafsatu bintu sirin uwan muhammad bin sirin ce sahabiya ce tana daga cikin manya-manyan malaman hadisi mata har mazan ma tana ciki to ita hafsatu bintu sirin abinda take cewa ya ma'ashara shabab khudhu min anfusikum wa antum shabab فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب tace ya matasa wanda zai tashi ya tashi ya samu abin da zai samu tun yanzu domin na caza na bincika na ga aiki gabaki ɗaya ya kacokam ya tattara a shekarun matasa fa inni ma ra'aytu al'amala illa fi shabab tace ban ga aiki ba na caza ko ina sai a matasa haka abinda Hafsatu bintu Sirin take cewa Malik ibn Dinar abinda yake cewa dangane da matasa su ji tsadar lokacin da Allah ya ba su innamal khairu fi shabab shi kuma yi sai amfani da adatu hasrin yace innama keɓe alkhairi kacokam ya tattara a matasa إنما الخير في الشباب الخير كتوكم يا تترى أتكين متاسا فبداك الألامة الزمخشري abin da yake cewa almar'u unwanu amrihi unfuwanu umrihi yace mutum alamar al'amarinsa zai yi kyau ko ba zai yi kyau ba to adiba lokacin da yake matashi in ya zan ƙuruciya ta yi kyau zai tsuha mai kyau kenan ya zan kuruciya ta yake zai tsuwa mai kyau kenan duk inda kaga tsohon kirki watan yaron kirki akai amma in kaga tsohon banza wal iyazu billahi to yaron banza ne ya rikide yau da gobe ta hatta kai shi ga tsohon banza don haka yace alama yace almar'u unwanu amrihi unfuwanu umrihi shi mutum alama ta al'amarinsa ya zai kasance ya zai kasance ya ce to unfuwa na umri farkon shekarunsa lokacin da yake matashi saboda haka al-imam an-nawawi rahimahullah dangane da matasa tsadan lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya basu a cikin muqaddiman nan tashi ta al-majmu' sharh al-muhaddab sharhin da yawa al-muhaddab na al-imam shirazi wajen mujalladi 26 al-imam an-nawawi yayi to a muqaddimar wannan littafi babba a nan ne yake cewa wa yanbaghi lil muta'allimi an yaghtanima tafsila ya kamata ga mai ga wanda yake mai neman ilimi ya ribaci samar da ilimi a yaushe yace fi waqtil faragi wan nashadi wa hal wa hal shabab wa quwwatil badani wa nabahatil khadiri hayya zuwa karshe yace ya ci ribar waɗannan lokuta kafin tsufa da ashgalu su zo su kewaye shi su hana shi cin riba tun yana da jini a jika ya tashi ya samu abin da zai samu haka imamu ahli sunnati wal jama'a imamu ahmad imamu ahmad ibn hanbal imamu ahmad ibn hanbal abin da yake cewa na caza na yi nazarin lokaci na yi nazarin lokaci na ƙurciya lokaci na matasa ya ce ni a tunanina abin da na zan kamanta shi da shi yace kamar wani abu ne yake cikin aljihunka sai ka dan duka kana dukawa kan ka tantance ya faɗo ƙasa in an yi daidai da rijiya ne kan ka tantance ya faɗa cikin rijiya kamar yanzu sai mu kwatanta da kasa handset a gaban aljihun riga haka sai ka duka ka ɗibi ruwa a rijiya kan ka tantance handset ɗin nan ya fito ya sukuto ya faɗa a rijiya shi kenan shakan an rasa shi haka imamu ahmad ibn hanbal ya ce yace ma shabbahtu shababa illa bi shay'in kana fi kummi fa saqat yace ni ban kamanta kurciya da lokacin matasa ba da wani abu sai kamar wani abu da ke a hannun riga ana dukawa sai faɗi an rasa shi kenan da haka yau da gobe za ka shafa wannan damar da kake da ita na matashi ta wuce ta wuce da haka kan ta wuce maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ibtanim khamsan qabla hamsin to daga ciki sai ce shababaka qabla harmi wannan lokacin da Allah ya baka na matashi kafin ka tsufa da ƙarshe ɗan uwa wajibinmu ne mu ribaci mu tsaya mu yi tadabburin ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana mu ribace ta kada mu bari ta tafi a banza in dai ba mu yadda da yanzu in ka tambayi wani sai ka ji ya ce ya yadda kuɗi dai su faɗi bai san inda ya yar ba ko ya aje bai san inda ya aje ba an yi shekaru an yi shekaru bai yadda naira biyar ba bai san ko bai yadda naira ashirin ba amma bai san adadin awoyin da ya zubar ba a banza bai ci ba su ba billah ta yaya za mu fifita dinari da azurfa da naira da dola da sauransu mu ba su balu da kima fiye da lokaci tsadadde wanda Allah tabaraka wata'ala ya bamu in muka yi haka mun tozarta ni'imar da Allah tabaraka wata'ala ya mana ba mu gode ma ni'imar ba in muka yi haka da me za mu gode Allah ka ba mu rayuwa ka ba mu mintota ka ba mu awoyi ka ba mu kwanuka ka ba mu makonni da watanni da shekaru mun gode to menene alamar mun gode mu yi amfani da wannan ni'imar ta inda Allah ya ce kar mu yadda mintin mu ɗaya hawan mu ɗaya yinin mu ɗaya kwanan mu ɗaya watan mu ɗaya ko shekarunmu sun tafi a banza ba cikin neman yadda Allah ba in muka yi haka kamar mun ce wa Allah ba mu gode ba nimar da kai mana don haka muka banzatar muka yi watsi da wannan nimar don haka mu ga girman wannan ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana domin ni'ima ce babba amma abin mamaki mun tozarta ta don haka ibn hubaira al-wazir salih yake cewa wal waqtu anfasu ma unita bi hifzihi wa arahu ashada ma alayka yadhi'u yace lokaci fa ya fi duk abin da adda tsada wanda aka baka kulan kiwon sa ba kula da shi duk abin da aka ce ka kula da shi babu kamar lokaci amma kuma abin takaici babu abin da ka tozarta kamar shi saboda haka yan uwa mu ga tsadar wannan nima mu tsaya mu yi aiki mu nuna mun gode wa Allah tabaraka wata'ala kan ni'imomin da ya mana domin yana cewa i'malu ala dawuda shukra ku yi aiki ya ku mutanen annabi dawuda don godiya ga Allah tabaraka wata'ala ana godiya da fatar baki mun gode Allah ka yi mana nima kaza mun gode Allah ka yi mana nima kaza mun gode wannan godiya da fatar baki kenan amma akwai godiyar da tafi wannan sai an gode da gabbai lafiyan nan da ka bani ya ubangiji zan tafiyar da ita cikin neman yadda ka damar da ka bani yanzu zan tafiyar da wannan damar cikin neman yadda ka abin da ka bani na ƙuruciya zan tafiyar da shi cikin neman yadda ka abin da ka bani na rayuwa kafin mutuwa zan tafiyar da shi cikin neman yadda ka abin da ka bani shi na dukiya na arziki zan tafiyar da shi cikin neman yadda ka wannan ita ce babbar godiya saboda imalu ala dawuda shukra ku yi aiki ya ku mutanen annabi dawuda don godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda lokaci zan tsaya a nan muna fatan Allah ya muna muwafaka Allah ya sanya mu cikin waɗanda ke ganin kima da darajar lokaci kuma su ci ribar lokacin Allah ka sanya mu cikin waɗanda suke ganin kimar lokaci kuma suke cin ribar lokaci Allah kare mu daga waɗanda zama cikin waɗanda suka tozartar da lokacinsu da awoyinsu da kuma abin da Allah tabaraka ta'ala ya girmama su na lokaci da shi na wannan nima Allah kare mu cikin zama watan cikin zama tare da waɗanda suka yi butulci ga Allah tabaraka ta'ala kan wannan babban nima muna fatan Allah ya ƙarfafi waɗanda suka shirya wannan zama da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi shugaba mai girma fadilatu sheikh al'allama al'imam al-khatib babban limami wannan masallaci na alhaji sunusi dan tata memorial mosque sheikh muhammad shuru Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kiyaye mana shi maulana al'allama al-fahama ad-darraka الشيخ إبراهيم مقري بروفيسور الله ساكا مسد الخيري الله ساكا مسد أتشن جملة الأمر انسا الفرم من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأن خدمة دسكي والديني دمكي مكانسو da sauran shugabanni jagororin wannan hadara mai albarka shugabanni masu shiryatarwa zuwa ga Allah ubangiji Allah ya kara musu jagora Allah ya kara musu jagora Allah ya muna muwafaka Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi daidai Allah ya tabbatar da mu akan daidan wanda muka yi kuskure ubangiji Allah ka shafe shi daga kurakura daga zukatan mu kuma Allah ya daidaitar da mu akan daidai kuma Allah ya fi mana alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالهب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kafin in ba da abin magana ga shugaba mai gabatarwa zan so mu karanta fatiha ɗaya kulhuwallahu kafa uku salatul fatihi kafa uku hadiya ga ruhin mai wannan masallaci a shine alhaji sunusi dan tata Allah kai ladan abin da za mu karanta zuwa ga ruhinsa Allah ya wara masa Allah gafarta masa Allah ta zama ƙarin guzuri na alkhairi da lada a wajen Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله ما في السماوات وما في الأرض وما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا أود حفظهما هو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah an saurari muhadara kayyima daga babban jagora babban shaifi wanda dai duka abinda maulana imam al-khalifa shi muhammadu zure faɗa a kan shi lokacin kafin farawan shi to an ga tafsirin abin da aka faɗi ko kuma an ga wato ma'anan abin da aka faɗi a kan shi da fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya kuma Allah madaukakin sarki ya sa al'ummar musulmi ta amfana da lokacin da yake da shi akan albarkan wannan zaman da ya yi shi ya mana magana akan lokaci musamman matasa wanda ya mana magana akan muhimmancin lokaci da kuma muhimmancin yadda ya kamata matashi ya amfana da lokacinsa wannan muhadara ce ta karaɗe ko ina ya fara ayoyin alkur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duka an ji maganganun sahabbai tabi'ai tabi'u a tabi'i ne na saukowa duka dai ba inda maganan ba ta taba ba wanda na tabbata dai kowa ya ji abin a jikinsa Allah ya saka musu da alkhairi wanda kuma dama a irin wannan muhadarorin suna tabo irin waɗannan mawdu'ai ne wanda a suke nawazil din abubuwa ko da yake magana muhimmancin lokaci ma ba nawazil bane abu ne wanda dama aslan yana nan ne cewa kowane mutum ya amfana da lokacin da yake da shi kafin rashin dama ta same shi ina ga yana da tasiri cikin hadisin manzala sallallahu alaihi na cewa a a waje alqurrata aini fi salati ko cewa manzala sallallahu alaihi cewa yana roƙon Allah madaukakin sarki cewa ya sanya sanyin idaniyarsa a cikin sallah duka wani yana nuna mana muhimmancin lokaci cewa manzo Allah sai yana nuna cewa lokacinsa wanda ya fi tsada ya fi muhimmantawa ya fi nutsuwa a ciki shine yayin da yake munajati da ubangijinsa wanda mu kuma watakila za ka ga sabanin haka ne kowane mutum watakila a lokacin da yake wani abin da ba ko a lokacin da manzo Allah sai yana cewa Allahumma ja'al qurrata aini ko kuma waja'al qurrata aini fi salati saboda me saboda ya zama lokutan ka mafiya yawa ka ba wa Allah maɗaukakin sarki a lokacin da Allah ta'ala ya wajibta maka lokutan da zaka zo kai munajati da shi cikin awa 24 duka bai wuce awa ɗaya da wani abu a cikin lokutan da Allah ta'ala ya wajibta maka ba idan Allah ta'ala bai maka gamdakatar ka samu kanka cikin wa'inda suka mika kansu cikin wanda suka ƙara ɗebo wani lokaci cikin wanda Allah ya bar musu suka sake mika wa Allah wajen cikin azkarai karatun alkur'ani qiyamul laili da sauran abubuwa yanzu mutum zai tsinci kansa da zai lissafin awoyin da ya bata da mintunan da ya bata da sakan sakan din da ya bata wajen kallo ko wajen in a yanzu ne za a iya cewa wajen chatting a social media ko ya sauka daga facebook minti talatin ya hau whatsapp awa daya ya sauka ya bi twitter ya bi wannan ya bi wannan yanzu ya ga ya bata awa biyu uku hudu yana abin da ba zai amfanar da shi a duniyansa ba ba zai amfanar da shi a lahiransa ba ko a lokacin da bai bawa Allah madaukakin sarki minti talatin yana munajati da shi ba to saboda haka dai da mutum zai lissafa irin asarar da yake yi da lokutansa to zai ga cewa lokutan da ya asara su suka fi yawa akan lokutan da ya amfana ka ɗebe lokutan ka na bacci ko ka ɗebe lokutan ka na neman abinci ko da ke shi ma neman abinci ibada ne bacci shi ma yana zama ibada a wani lokacin har yanzu saboda haka dai dan adam yana buƙatar muhasaba kamar yadda shekhi ya faɗi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu Allah ya saka masa da alkhairi kuma yau muhadaran mu irin ta wadda ta wuce ce ta samu hadartan babban limami shugaban limamai shugaban mukaddamai kanifan shehu radiyallahu anhu a alkhalifa shehu muhammadu suru ya zauna tare da mu tun daga farawa har gamawa wanda kuma insha Allahu na san yan uwa suna kishirwan su ji irin kalamansa duk da shi ne masaukin baki ne a nan kuma jagoran taro ne sannan kuma a mai taliki ne misali a duka dai komi dama gaba ɗaya da abubuwan da ake yi minka ilaika ne Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya sa mu amfana da numfashinsu da muke tare da su a yanzu ba sai bayan kuma nan gaba in mu mun riga ko sun riga sannan a rinka nadaman ya abubuwa za su zamo ba Allah ta'ala ya sa kowanne mu ya amfana da lokacinsa abin da ya rage yanzu kawai zan mika wa shi maulana al-khalifa shek muhammad suru radiyallahu anhu domin ya mana ta'alikin wannan fefa da aka gabatar mana sannan kuma a cike mana da addu'a sannan kuma a yi sallah a sallamu jama'a muna gode wa kowa na ga tusan kuma mutanen da ba zai iya yiwa a faɗi kowa sunan shi ba amma kowa ya zo dan Allah kuma Allah ya san ya zo to da haka magana ta ƙare Allah ta'ala ya yi maraba da zuwan kowa ya amsa kiran Allah ya amsa kiran manzon Allah ya amsa kiran halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah saka kowa da alkhairi muna fatan muhadara ta gaba insha Allah za ta zama ran za ta zama ran 25 ga wata wannan watan da muke ciki asabar kenan wato sati uku mai zuwa amma ina zaton ba za ta zama juma'a ba za ta zama asabar insha Allah dai in ana bibiya za a ji sanarwa kuma wanda zai gabatar da muhadara na gaba insha Allah shine Dr. Ibrahim ko Professor Ibrahim Ahmad Makari zai mana magana akan mashakil din aure da mushkilolinsa insha Allah idan an tabbatar da juma'an ko asabar amma na fitna nan ya zama asabar 25 ga wannan watan da muke ciki rana ita yau zai zama 24 sati uku mai zuwa to ina tunanin ta zama washe gari ne ran asabar amma dai ana bibiyar sanarwar mu insha Allah za a ji a wace rana aka ajiye Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi zan mika wa Maulana Sheikh domin ya mana jawabin ta'aliki da kuma cike taro dan a sallami jama'a Allah ya saka mu kowa da alkhairi
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد عبد الله ورضي الله تعالى عن أصحابه وأزواجه ومن والاهم بالإسلام كما لم يكن أمام الله ورضي الله تعالى عن كل مكتوب وكتب من معلوم فاقيموا لأجل الله الشيخ أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الحقيقة amfanin taliki shine jawabin da aka wa mutane ba su gane ba shine amfanin taliki ni ko na tabbatar akwai gansuwa a cikin wannan bayani da muka ji a bakin Sheikh Mansur wanda ba wani abin da ke ɓoyayye ko kuma mai rikitar da hankali ina jin daɗin sauraron mahadararsa a ko da yaushe ba don komai ba saboda kullum mahadararsa a ce zai kawo maka ayoyin alkur'ani zai kawo maka hadisai zai kawo maganganun malamai da sunayensu ba za a baka abu a rufe ba wanda idan kana son ka faɗa a gaba sai ka yi tunanin to mai wannan maganan wane ne da haka shi mansur Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara fatihi ya ƙara haske ba wani abu bane dai face kai ma ka yi amfani da lokacin ka ne ba dan ka yi amfani da lokacin ka ba da ba za mu zauna mu saurare ka ba kai kanka babbar aya ce wadda suke nuna cewa lallai lokaci in an raya shi to mutum ya raya kansa maulana kun san abin duka ne magana ta gida ɗaya ce ban wuce gurin ba nake maulana shekul islam wane ne kenan yana cewa la tahtarin tahadus al-aqrani ala julus indahum ya fani idan فلا تطمع بليل الأسرار فالسر لا ينال عند الإزحار kana so ka rabbanta to kada ka nemi samari dan uwanka ka zauna kana hira tare da su nemi irin waɗannan bayan Allah ka zauna tare da su in ko ba haka ba kar ka yi tsammanin samun sirrin Allah a tare da kai domin sirrin Allah ba a samu a wajen hira har yau dai maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya karantar da mu a cikin tafsirin sa gagarau din nan wanda bai da abin kamantawa a misalce a cikin tafasirin da mutum ya sani a bayan ƙasa. domin shugaban masu yin tafsirai a duniya da aka yadda da su aka san su su ne su imamun muhalli da imamu al-asyuti ma'abuta dalalai idan kana bin tafsirin maulana shehul islam za ka ga yadda zai kawo ibara bayan ya kawo tafsirin imamun suyuti a cikin jalalai ne ko na mahalli a cikin jalaladin da har yau sai shi amma Allah ya saka musu da alkhairi nan sun san ya ɗebe su ba a taɓa samun malamin da ya gyara tafsirin jalalai ne ba in ba shehu ibrahim ba a cikin tafsirinsa shi shehun kansa wannan a wurin watabattil ilaihi tabatila watabattil ilaihi tabatila ya faɗi yadda bawa zai yanke komai da komai ya koma zuwa ga Allah ba wani abu shi magana akan lokaci ne kawai akan lokaci da muhimmancinsa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya saba da sallolin dare amma kuma bacci ya rinjaye shi bai samu ya yi sallah a dare ba idan ya ranka shi tsakanin wayewar gari zuwa sallar azhar to matsayinsa kamar ya yi a cikin dare ne subhanallah shehu yake cewa lokaci yana da haƙƙi a wurin ɗan adam lokaci yana da haƙƙi a wajen ɗan adam da haka idan lokacin sallar ka na dare ba ka rama ba idan ka rama da rana ibada ce ka ranka amma ba ka biya haƙƙin lokacin ba da haka lokacin zai bukace ka da haƙƙinsa har a gaban Allah ranar alkiyama subhanallah akan ba da tabbas yake ci akwai wani bawan Allah daga cikin salihan bayi ya saba raya dare amma ran nan bacci ya rinja shi bai tashi ya sallah a dare ba ya ranka bayan wayewar gari amma da ke mukaminsa ya kai a nuna masa yana kwantawa bacci kawai sai ya ga lokutansa da darerensa gaba daya ga su kaman farin wata suna kyalkyali suna haske sai ga wani dare guda ɗaya ya fito baki irin a fusace yana gamar cewa ka walaƙanta ni ka ƙasƙanta na cikin 'yan uwana lokaci na gaya masa ka ƙasƙanta ni ka walaƙanta ni a cikin 'yan uwana duk dare ran ga su da haske amma ni ba kai komai a cikina ba ga shi ni na taso baki irin a cikin duhu kaga an biya sallar kenan amma saboda lokaci ya wuce ba a ranka ba a yi ba a lokacin da ya kamata lokaci na neman haƙƙinsa subhanallah maulana shek ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu yana cewa duniya gaba ɗayanta tun daga farko har ƙarshe Allah ya yi ta ne domin a raya ta ba dare ba ba rana ba kuma ba wasu bane Allah yake bukatar su raya lokutan face ku ɗan adam da haka bai kamata mutum ya bari ko daƙiƙa ɗaya ya wuce ba ba tare da ya aikata alkhairi ba kuna sane da hadisin annabin rahama alaihi salatu wassalam wanda yake cewa ba wani lokaci da ɗan aljanna suke da na sani a cikin aljanna bayan sun shiga aljanna ke lokacin da ya wuce musu ba su bautawa Allah a cikin sama in ji a cikin aljanna za a yi nadama saboda tozarta lokaci ta ga ya nuna kenan ashe lokaci muhimmanci yake da shi duk wanda kuka ga ya zama abin da ya zama to bai zama ba yadda ya zama nan sai da ba lokaci haƙƙinsa wannan yana tunatar da ni wani shekin malami a wani ƙauye da ake kira jere akwai wani malam musa shek musa jere allah ƙara masa rahama ya rasu ya rasu a cikin watan ramadan maulana tarjumanul qur'an mahamid tariqa lisanul faida الشيخ طارس منبوشي ya baro kaduna a cikin ramadana da yake tafsiri ya zo ya kwana a ƙauyen ziri ni na yi tafiya na dawo karfe uku na dare aka gaya mun muka bi cikin daren muka je jere rana a alfijir bai bullo ba ina zuwa mutanen jeren suka kira da suka ce min zo mu nuna maka makewayi domin idan shehu ya tashi ya bukaci wurin zagawa za ka nuna masa domin lokacin da ya zo an ce a nuna masa inda zai zaga ya ce a nuna masa ɗakin da zai kwana a ciki suka nuna min har aka yi sallar asuba rana ta fito kafin rana ta fito sun kawo min buta da ruwan ɗimi domin lokacin hunturu ne cewa idan shehu ya zo ya bude kofa ga buta za ka ba shi je zaga ga kuma dama an nuna min wurin da za a zaga can wajajen karfe takwas da wani abu sai shehu na ji motsin kofa ni kuma ina nan ina muraƙaba akan kofa ina kulawa da ita shehu na buɗa kawai sai na fito da buta sai aka makalla ga wurin zaga sai a taɓa ruwan kaji suna da ɗini sai na taɓa sai suna ɗumi cikin zuku gaban yin alwala saboda ni da alwalar sai ya shigo garin duk dai mun san cewa bacci na kada alwala ka san cewa bai bacci ba kenan ce ka san cewa bai yi bacci ba kada ya tafi na asuwa fa gari ya waye rana ta fito da shekarunka dan kankane da ƙuruciyarka da gabaɓonka da amfanin da aiki wadda ya kamata da kayan cikinka suke yi za ka iya kwana tun karfe takwas har gari ya waye baka zaga ba haka ya shigo garin aka nuna masa ɗaki bai buɗe ba sai karfe takwas kuma da alwala in lai kawai ya ce bai jaddada alwala haka aka yi sallah asubahi in shehu ya kira an karɓa ya yi magana an saurara ba haka kawai ba ne ya yi amfani da lokaci ne ba na so in magana mai tsawo amma zan faɗi ɗaya saboda najeriya allah riga ya mana albarka a cikinta ba ma jin tsoron farar fata kowace iri ce ille muna girmama larabawa saboda annabi muhammadu balarabe ne ƙura'ani balarabe ne da ni da wannan malami ga yanan honorable mun je umra muka sadu da khalifa isa rabiu a madinatul munawwara shugaban jami'ar madina jami'atul islamiyya wani wai dauta zarewa ne ko wane ne ma sunansa wai dauta zarewa ana son halifa ya je jami'a akwai wani shirye-shiryen da ake yi halifa da ya fara magana shi wannan shugaban jami'an yana zaune da sauran wanda suka rako shi halifa ce kaga ƙur'anin nan mun gaje shi iyaye da kakanni ba yanzu da tsufa ya kama ni ba kullum sauka alkur'ani nake yi shafa'i da wuturi yake yi da alkur'ani ya ce yanzu da tsufa ya kama ni ba na iya irin abin da nake yi na mai da shi rabi yau in yi hizbi talatin gobe in yi hizbi talatin yaumiyan ha da laziman waɗannan na haka kana gudun ko ba ka waɗannan sun yi amfani da lokaci فلا تعجل بأمرك واستدمه وما صلى أساكك مستدين ba yadda za a yi ka ɗebo itace a jeji ka sa shi a wuta ya wuni yana shan wuta saboda min saboda ya taushi ka karya shi lankushe da kake so wani tun da ta da har la'asar wannan ya sa bayan la'asar ya zo ya cire nashi ya tankwara ya kai mace da kake so kai ba ka tankwara na kai kai da yake so abadan ba zai yi ba da haka ɗan uwa kar mu rubuta kawunan mu lokaci Allah ya ba mu ya ba mu lafiya ya ba mu hankali ya ba mu mazaje irin waɗannan su shi malam mansur suna tunatar da mu suna wayo mu da kanmu abinda hankali mu bai je akan sa ba dai akan lokaci to gashi yanzu mun ji ba abin da ya rage mana face aiwata ba kawai Allah ba mu dama ikon yin amfani da wannan abin da muka ji saboda alfarmar rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko shehu ibrahim kuke ji din nan ba haka kawai bane ba fa wannan wani katon teku ne ba a da shi kadai ne majalisin kansa yake da shi magana akan shehu ibrahim yadda ya amfani da lokaci amma ko ban faɗi komai ba zan faɗi abin da ya gaya wa halifansa na yau a sheikh ahmad tijani iyas al-halifa cewa shehu ya gaya musu cewa ku share maganar hutu a cikin littafin rayuwar maganar hutu ku share shi a cikin littafin rayuwar zuwansa na ƙarshe a nan najeriya an gayyace shi zuwa kabi hadimansa da jikokinsa da ƴaƴansa da suke tare da shi ina nan suka kira ni cewa in zo a sigima ina zuwa suka ce shehu ya faɗi sau uku tsakanin gadonsa zuwa bayi kuma an gayyace shi zuwa kabi ya ce kuma sai ya je saboda haka dan lafiyar shehu da muka washe wa magana ya ce ya riga ya karɓa cewa zai je ya zama alkawali alkawali ko dole a cika shi hakan kuma aka yi da haka yan uwa muna gode wa Allah ƙwaron gaske da samun waɗannan matasa masu basira abin alfahari wa ɗariƙa shehu tijjani da faila shehu ibrahim abin alfahari a addinin annabi Muhammadu na Islama waɗanda annabi tabbas annabi na alfahari da su kasancewar su a cikin al'ummarsa masu kira akan tabarkinsa masu rayu sunnarsa waɗanda suke bin sawun magabata saboda ƙafa Allah ya saka musu da alkhairi addu'a ta ita ce alhamdulillah yan uwa mun samu university ba sai an rubuta mana shahada ba cewa Allah ya karfafe mu a wajen halarta irin waɗannan majalisai da sauraron abin da yake gudana a cikin waɗannan majalisai da fahimtar su da kuma yin aiki da su Allah muna roƙon ka kai mana haka a Sheikh Mansur ya yi addu'a wa Alhaji Muhammadu Sunusi ɗan tata ta yake ɗauke da sunan wannan wannan masallaci yake ɗauke da sunansa addu'a Allah ya gafarta masa mun yi tarayya a cikin wannan addu'a ina so mu sake wata tarayya a cikin addu'a da shi wanda ya gina masallacin saboda mahaifinsa domin dukkan su sun koma zuwa ga rahamar ubangiji Allah ya dawo da rahama a tare da shi sannan mu hada da maulana khalifa a shek sakarabi wanda mana dalilin samuwar wannan masallaci a hannunmu tare da haɗin gwiwar ɗan uwansa babban halifan shehu ibrahim na duniya gaba ɗaya shine a shek ahmad tijani in yasa radiyallahu ta'ala anhu da fatan alhairi da ci gaba da kulawa da bibiya wanda ‘ya'yansa suke yi game da wannan masallaci wanda watakila ma ba a sani ba su ne suke kula da ɗaukar nauyin gayyatar waɗannan malamai da ake gayyatuwa da masaukansu da ɗan wasu dai hidimomin da ba a rasa ba yadda suka tsaya akan alƙawalin iyayensu nan su ma Allah ya tsaya musu haka Allah ya tsaya musu haka Allah ya saka musu da alkhairi saboda alfarmar Rasulullahi dukan wannan abubuwa za mu yi tarayya da su ne a cikin abin da muka ji a wajen 3 and 1 jikan shehu ibrahim jikan shehu tijani jikan annabi muhammad na san kun halarci maulidin shehu ibrahim a jos wanda yake cewa lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ridal akbar satifiket da aka ba shi ne fatatul kitabi haka ma shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu shi ma lokacin da ya hau wannan mukamin abin da aka ba shi shine salatul fatihi kenan akwai sirri mai girma tsakanin fatiha da salatul fatihi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta mana a cikin tafsirinsa cewa wani bawan Allah malami waliyi ya karanta la ilaha illallah dubu saba'in saboda hadisin da ya karanta cewa duk mutumin da ya karanta hailala dubu saba'in ya ije wa kanta ta zama masa garkuwa ga barin wuta to sai aka yi wani makocinsa yana da wani yaro shi yaron yana da kasafi irin na baiwa da an je jana'iza aka binne mutum sai yaron ya danne kansa yana iwuwa daga shi nan za a kai shi ta watan gawar da aka rufe kenan ko kuma ya dinga murna cewa wani gashi nan za a je da shi aljanna abin ya dami malamin nan ya yaron na yake wa mutane izgili irin wannan da gaske ne koko dai wasa yake da hankalin mutane ana cikin haka sai uwar yaro ta mutu aka binne uwar yaro ana ɗagawa yaro yadda na kai yana ihu ga uwarsa za a je da ita a wuta sai mala ya ce to ni ko yau zan tabbatar da yaron nan da gaske ne ko ko izgili ne ya karanta halala dubu saba'in ya ije wa kansa amma sai ya kudurta a rayuwarsa wannan dubu saba'in din nan ya ba uwar yaron nan nan take za ka ga yaro yana murmushi na murna cewa ga uwarsa na an dawo da aka yi ta aljanna sai mala ya ce to ya gane ingancin wannan hadisin da annabi ya faɗa tabbas maganar annabi ce sannan kuma ya tabbatar da kasafin wannan yaro shau ya ce to haka idan mutum ya karanta kul huwallahu dubu goma ko kuma bismillahir rahmanir dubu goma
ya ce sannan haka yake idan mutum ya karanta salatul fati kwara ɗaya kwan salatul fati kwara ɗaya kwan idan ka karanta ta ka ijiye ta domin hidayi ta zama maka garkuwa gaba da wuta ba sai ka yi ƙulhuwar lahu dubu goma ba ba sai ka yi halala dubu saba'in ba nake so mu karanta fatiha da salatul fati akan dukkan waɗannan da muka ambata din nan Allah ya tabbatar da alkhairin zuwa gare su bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله
tsakanin masu daukan wato masu daukan ragaman wannan program din duka tsakanin wanda ba sai an ambata wani lokaci malam yana cewa akwai rijalul gaibi cikin wannan hidiman wannan abin akwai rijalul gaibi akwai rijalul zahiri akwai kuma wanda suke rike da kiɗin su suke murɗawa su ce ayi wuri kaza da tiyarin program din to dukansu gaba ɗaya a ƙarshe zan ba wa malam ibrahim khalifa domin cikawa da addu'a na gaba ɗaya amma kafin nan akwai littafi da za a gani ana ɗagawa ana yawo da shi a ga irin kwafin shi a hannuna wannan littafin abin da ya asusa abin da yasa aka yi shi shine akwai karatu da ake gabatarwa a national mosque wanda professor ibrahim makar yake yi asabar da lahadi yan uwa dai mafi yawa sun san wannan karatu ana yin shi sama da shekara uku har yanzu ba a daina ba kuma ba za a daina ba insha Allah to ana cikin wannan karatun kamar wata biyu da ya wuce an zo babin da yake magana akan rabon gado sai wasu yan uwa suka bada shawara a wurin karatun cewa saboda babi ne mai wahala da sammatsi da, da wasu irin kwanoni masu wahalan ganewa da za a samu wani malami ya kokari ya rubuta shi da hausan boko har wani yace ya ɗauka nauyin bugawa a raba ma 'yan uwa a wurin wannan karatun namu na national box to da aka yi haka muka kokari aka samar da malamin da yake da lokaci kamar yadda aka yi maganar lokaci yanzu wani malami ya bada lokacinsa a kano wani malami ne cikin irin malaman soro wanda su gaba ɗaya sun bada lokutansu da rayuwarsu wa hidimawa addinin musulunci duka na zauna da shi bayan karamar sallah kamar dai sati biyu dai aka zauna aka rubuta littafin aka tace aka tura wa malamai suka yi gyare-gyare aka gama komi aka buga to asalin da mun buga shi kwafi guda dubu biyu don rabawa a national mosque masu halartar karatun national mosque to daga baya saboda wasu dalilai da suka taso muka shawaran cewa mu sayar da littafin don yin amfani da kuɗin a nan makarantar national mosque saboda akwai wasu abubuwa da suka taso mana muna kamanta jikidin waɗansu wani kwamiti da muke da shi don kulawa da harkan karatun to yasa muka sa wa littafin kuɗi a can makarantar muna sai da shi naira ɗari biyu mana suna ake da shi to sai muka yanke shawara kafin gaba buga littafin cewa in an buga mu sayar mu sayar makarantar ta siya kuma sauran yan uwa su saya to wanda suke ɗaliban makarantar national box na karatun bukari da muwaɗa suna sayan shi naira ɗari biyu biyu wanda zai sai ɗaya haka yake siya wanda zai siya da yawa haka yake siya wanda kuma yake ba ɗalibin national box ɗin karatun hadisi ba zai siya naira ɗari ne sai da aka ga littafin ana yawo da shi naira ɗari ɗari a ga mai siyan ɗaya ko mai siyan da yawa duka dai gashi nan wanda za abin da ya sani maganar nan saboda wani zai ga a cikin littafin watakila an ce wanda ya ɗau nauyin bugawa to asalin da mun buga shi dan rabawa kyauta ne to amma daga baya muka ce a mu sayar don kuɗin zai mana wani amfanin sannan kuma mutane sun saba in ka ce abu kyauta wani bai da niyyar karɓa ma sai ya karɓa amma in ka ce a siya duk wanda ya san siyaye da muhimmanci misali kaga shi ma dai ya siya ma kansa wata albarka ko a dan kuɗin da ya bada amfanin da aka yi a wancan makarantar ko da bai zuwa karatun ayyukan da aka yi zai zama kuɗin shi ya shiga ciki to zaka dai ga littafi nan ana ɗagawa insha Allah abu na ƙarshe mun ji dai muhadara Allah ya saka da alkhairi na faɗi muhadara ta gaba cewa nan da sati uku insha Allah ina zaton kyautata zaton za ta kasance ranar Asabar 25 ga wannan watan da muke ciki a mai zuwa insha Allah in kuma rana ya canja ko wani abu makamanci dai duka za a ji amma dai a yanzu akan wannan gabar ake zan ba wa shi Malam Ibrahim Khalifa domin ya mana addu'a na na akwai tambayan da ban amsa ban karanta tambayan bane saboda kamar ganin yanayin lokaci tambaya ce guda ɗaya a hannuna wanda ya rubuto tambayan ya ce assalamu alaikum zuwa ga malam ya ce ko akwai wani da na sani da mutum yake yi kuma ya yi masa amfani bayan ya ƙi amfana da lokacinsa kamar dai ina ga watakila tambayar shine akwai wani abu da mutum zai yi bayan ya yi nadamar lokutansa da suka wuce baya bai amfane su da ayyukan alkhairi ba ya bata su da bacci da cacin da hira da kallace-kallace da yawace-yawace ko to kuma wai yanzu akwai wani abu da zai yi domin karaɗin wannan lokacin tambayar kenan zan ba wa sheik domin an wannan tambayar sannan mika wa sheik ibrahim khalifa domin ya wa su waɗannan jagorori na su sheik muhammadu suru addu'a allah ya ƙara karfafan su da mataimakan su gaba ɗaya a cikin waɗannan harkoki na addinin musulunci na wannan gari na abuja da najeriya gaba ɗaya da ma dukkan wanda yake wata hidima ta addini ko mai kankanta ko mai girma allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi
saboda lokaci duk lokacin da ya wuce ma mutum bai ci ribarsa ba in Allah ya sa ya faɗaka ya ankara zai iya riska shehu radiyallahu anhu yana cewa ina ɗora karayar zama da wani annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da zama da annabi kaji shi kenan ya ce in na zauna da wani annabi to akwai karaya to yace wai jiburu kasarar ghairi yace fi minhu salah yace zamana da annabi sallallahu alaihi yana dora duk wata karaya ta ta zamana da wani manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka a zauna da mutanen kirki ayi ayyukan kirki ayi ayyuka na ibada sai su dora karayar da ta gabata wannan shine muna fata Allah ya mana muwafaqa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Walaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu. Ina tuna wani abu yana damuna. Ni abin ya burge ni matuka. Abu ya sani hawaye ranar Asabar da ta wuce gobe sati daya. An gabatar da taro a Kano na zikirin Juma'a rana ita yau ko? Wasu sun halatta wasu ma sun san an yi. Washe gari Asabar an yi taro na dukkan mukaddaman Najeriya ma'ana ina nufin wakilan mukaddaman Najeriya da shekannai a Kano ranar Asabar. a ran asabar din da safe akwai dan shab Ayru Usman Bauchi wato Dr. Surun Bai yana rubuta jawabin da Shehu radiyallahu anhu ya rubuta dan gabatarwa a wurin taron cewa ba zai samu daman zuwa ba duka da ƴaƴansa da dukan wanda suke wurin taron kowa da ya san yanayin Maulana Shab Ayru Usman Bauchi a yanzu yanayin nauyin jiki da sauransu wanda haka kai a ran juma'an da ake magana rana ita yau ya zo masallaci dan ba da sallah sallan juma'a musamman a masallaci amma ƙarshe da iya bada sallan ba sai bayan har zai fara kuɓa saboda yanayin nauyin jiki duka ina faɗin wannan dan abin da zan faɗa a ƙarshe ne wanda ta kai sai ɗansa ne alhaji tijjani malam ya bada sallah kuma shehin yana tafiya bayan la'asar bai samu ya tafiya ba a ranar da ya kwana a cikin nauyin jiki kwarai amma da safe karfe tara da wani abu ya ji ƙarfin jiki sai ya ce wannan taron da ake na kano da ni za a yi shi wallahi azim sai da ya taso sannan ake gaya su ɗayansa da suke rubuta takardar da jawabin da za a gabatar nashi a wurin ni na muka zauna don tafa jawabin aka buga aka fasara turanci da larabci domin gabatarwa kawai aka ce ga shehi ya to ya kamo hanya kowa yana ta mamaki kuma ya iso aka yi taron da shi ya yi jawabi na kusan awa ɗaya to duka wannan yana nuna mana irin himman da magabatan mu suke da shi wajen cewa wani mawaƙi yana cewa wai in ka ji wani ba banza ba in ba dare ba an sha rana in kana neman duniya ka bi rana in kana neman lahira ka bi dare to da haka duk wanda kaga ya zama wani wanda gani akan kujerar nan ba haka kawai da da'awa ko da da'awa da yawace yawace da ni ne waye da sauransu ta kai ana suna zama akan kujera mu zauna a dan suna mana jawaban irin waɗannan ba lokacin aka amfana to mu Allah ta'ala ya samu amfani lokacin mu Allah ya saka wa kowa da alkhairi zan mika Sheikh Ibrahim Khalifa domin kike mana da addu'a gaba daya ya ma wannan kwamitin da ke kula da wannan maulidin da wannan taron karatu duka addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kowa Allah ya masa duk abin da ya fi dacewa da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi Allah mai da kowa gidajen su lafiya shi shi da ya zo mana wannan hidima Allah ya kara masa lafiya da basira wa wanda suka dauki wannan dauye na duka Allah ya saka masa alheri Allah ya kara buɗa musu Allah ya kara hada kawunan mu Allah ya tunkari mana fitina barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha gaba da ayatu kusa da garjakum li ilafi da salatul fatiha amin amin amin amin amin amin amin amin amin alhamdulillah Allah mai ta mana